بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi bakwai ga watan Rajab Mubar shekara ta 1447 wanda ya daidai da 28 ga watan Disamba 2025 miladiya. Bakwai. a wannan littafi namu da muka saba muna karantawa sati-sati ta jirgin tauhidin mufid da alhafiz al'allama ahmad ibn ali al-maqdisi an ba manta ba wancan sati mun shiga cikin inda malam ya yi mana kunshi yana magana akan wato yanayin azuzuwan mutane nan gane ta fahimtar wace ibada ta falala iyaka na abu wa iyaka na sayin wannan iyaka na abu da muke faɗa Allah ka ne muke bauta to wata ibada ce in aka tsire ta ana yi ma ubangiji ita ce ibada da ta falala a wajensa ubangiji ya kusanta kuma ya fi yadda da ita to sai ya magana ya ce mutane sun kasu kashi hudu game da rabe-raben ibadin da ta falala ya kawo ajin farko su ne masu cewa wato ibada da ta falala shine ibada da aka wahalar da kai aka wato rai ta sha wahala ta shiga halin iyasu kamar yadda za ka samu sufaye suna faɗan wannan maganganu a wannan gaba ma abin da malama ta ba ma faɗa ba akwai hadisi da suke kawowa hadisi da suke cewa wato maza Allah ya ce raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar wai ya dawo daga tabuka maza Allah ya ce wai mun dawo daga jihadi babba daga jihadi karami zuwa jihadi babba ya dawo daga yaƙi sai ce yaƙi shine jihadi karami ya ce kuma wato yaran zuciya da kuma a dinga horar da zuciya din wannan shine jihadi babba a amma dai wannan shi kashi hadisin da suke faɗa ba ba maganar maza Allah bane kwata kwata za ga da yawa a cikin sufaye wannan maganar sun yayi yawa cewa al-jihad al-asghar da ja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar shi kashi wannan ba maganar maza Allah bane ba za a same shi a wasu da wasu littattafai da aka samu malamai sun rufin fada ba abin da yake daidai shi ne wato magana na ibrahim ibn abi abla wani magana an ruwaito amma ruwaya ta ruwaya ce bai san ma ruwaya ce mabu'iya imamu rubai haƙi a cikin azhudul kabir ya ruwaito kuma ya rarra shi a cikin littafi alhafiz ibn hajar asqalani a cikin tasirul qaus yace wannan magana ta ibrahim ibn abi abla daga cikin manyan malamai ya faɗa haka amma tabbas wato jihadi babba shine mutum ya kokari wajen ya danne zuciyarsa akan da'a ga Allah wannan shine jihadi na babba an wannan ne suke magana to wannan za a iya karba amma ba ana magana mutum kuma ya dinga sa zuciyar shi ta shiga halin iyasu ba wannan kamar da muka faɗa baya cikin abin da yake falala mutum haka ne ya riga kai ma kansa wato ya dinga kira ma kansa ko gaito ma kansa abubuwa masu wahala zai wahala kansa a zai zauna ne kawai idan ya samu ta wahalar shi kenan ubangiji sai ya bashi dada gwargwadon wahalarsa amma ba zai je haka nan kawai ya hana ya raba kansa da wasu jin daɗi da sunan yana wato da fatan wannan abun saboda ya kusanta shi ga Allah ta'ala ba ubangiji ba zai bada lada abu kan wannan kuma bai wannan bai da fulana sannan kuma dai aji na biyu ma da ya kawo mana magana akan wato wanda suke cewa mafificin ibada shine mutum ya zama ya ya guji duniya baki ɗaya ya zama ba shi ba duniya ya yi magana ya ce waɗannan mutane azuwa su su biyu ne akwai wanda su suke ganin gudun duniya ita ce hakikanin daraja da ake sama kowa ya kai zuwa gare ta kuma wannan ma daraja ta fi ta fi darajar neman ilimi to wannan amawa su kenan amma wanda suke kawo sun su su suna ganin wato wannan ita ma wato wasila ce amma gayan shine je ya haɗu da ubangiji ya samu ta zuciya wanda a cikinsu ma za a yake cewa ana iya samun wanda zai ce shi ne daina ibada ba iya samun ta zuciya da zai daina sauran ibada duka saboda ibada dama duk tsani ne kawai ba su ne asalin abin da ake nema ba abin da ake nema shi ne kawai mutan Allah a san Allah da kuma taruwan zuciya da sanin Allah tunda ya riga ya samu shi kenan ina cewa ya qala bil awradi madfu wa ghafilu ka kafa bi qalbin kullu awqatihi wirdu to sai kuma aji na uku shine wanda suke cewa bautan ta fi kowace bauta wajen ubangiji ita ce bautan da dan adam ya kokari wurin ya samar da amfani mai tsallakawa mai yaɗo kamar kamar wato ya da ilimi kamar ba da zakka kamar zuwa da wasu abubuwa da ubangiji a ya shar'anta a yi bayi a shiga cikin hidiman bayi baki da wanda shine fatan ta kowace a wajen Allah in ji su suka ce shi yasa ma ubangiji ya ɗaukaka ambatan malamai saboda suna yada ilimi ne ya ɗaukaka ambatan a wato wanda ya je jihadi ya ta hanyar shi aka sami wani ya shiga cikin addinin musulunci da sauransu da sauransu to waɗannan duka abubuwa ne wanda yake akwai gyara a cikin su yau kuma za mu shiga ra'ayin da ya fi daidai shi ma wannan ra'ayi na ƙarshe duka ra'ayi ne wanda aka ga akwai kyan magana a ciki kama kuma ba shi ne ra'ayin da ya fi daidai ba malaci a sunfin rabi aji na hudu wanda shi ne na ƙarshe kuma alu suka ce a tsarin ibada mafi cin bauta wajen ubangiji al'amalu ala marzatar rabbi subhanahu wa ta'ala shine mutum ya aiki tukuru wajen ya je ya nemi yaddan ubangiji wannan shi tace mutum kowace ba za ka samu wata bauta guda ɗaya ka ce wai sai Allah ya fito ba a'a kai aiki wajen ka je ka samar ma kanka yaddan ubangiji wa ishghalu kulli waqtin bima huwa muqtada zalika alwaqt wa wazifatihi wa wazifatuhu yace kuma ya shagaltar da kowane lokacinsa ya tafi da kowane lokacinsa da ibadan da wannan lokacin ita ake bukata abinda wannan lokacin yake hukuntarwa na ayi wannan ibadar to ita zai je yayi to ita ce ibada ta kowace wajen ubangiji a wannan abin da malam ana yake magana kan mai nisa yana faɗan hakikanin wato mabibicin bauta ita shine mutum ya zama ya amsa kiran ubangiji ya wato karkace zuwa ga abin da Allah yake so ya yarda da shi ba shi abin da yake so ya yarda da shi ba shi abin da Allah yake so ya yarda da shi ya zama ya shagarta kansa zuwa ga wannan abin da Allah yake so ya yarda da shi ko da a lokacin aiki ne karami ko da a lokacin wani abu ne a baci kawai za ka faɗa in dai a lokacin shi Allah ya fito yarda da shi to wannan shine bautan da Allah ta ya fito kuma ba wai shi abin da bawa zai je zaɓa wata wata ibada zan je in je in tama in wahala in ta zuciya na ta shi halin ya so wannan ba shi ne Allah ta ya fito ba saboda hakikanin bauta kamar da muka shafata a shine wato bawa ya shagarta zuwa ga abin da Allah yake so ya yarda da shi don Allah ta'ala ya ce yana son abu ya yarda da shi ya zama a lokacin abin da ce ya yarda da shi kawai shi zikiri subhanallah alhamdulillah subhanallah alazim Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika to wannan a wannan lokacin shi Allah ya fito wannan bautar abin da Allah ta'ala ya umarce shi da shi yake so ya yarda da shi a lokacin ibaratul hali ya zama ya tafi da ta zuwa ga abin da ubangiji ya ce a yi a lokacin da wannan ita ce bautar da ta fi kowace a wajen ubangiji saboda a wannan lokaci bawa a lokacin bawa in ya zama lokacinsa baki ɗaya da tafi da shi ne a kan abin da Allah ke so ba za ka same shi ya kaskanta kanshi ne zuwa ga yardan ubangiji ba yardan kansa ba huwa mu'abbadun nafsahu li marzati rabbi ya wato kaskantar da ransa akan abin da Allah ta'ala yake so ya yarda da shi saboda in kaga yana so ba wai yana son wata ibada ce guda ɗaya ce ta ya kusanta ba wai saboda ita ibada ce ita kanta ibadan yana son ta ne saboda Allah ita kanta ibadan yana son ta ne saboda Allah dan imani da Allah dan kuma wato ya nuna kololuwan girmama ubangiji da yake yi wato ita kanta wannan ibadar ba ita ce ghatu fi nafsiha ba ba wai ibada ce wata guda ɗaya ke ne ba ce shi zai mutar ba Allah da wannan ba a'a shi ita ibadar yana yin ta ne a lillahi wa billah yana yin ta ne lillahi ai li ajlillah saboda Allah wa billahi ai imanin billahi subhanahu wataala dan yana yi saboda cikan imanin sa da Allah ta'ala da cikan yardan sa da cikan soyayyar sa da cikan himma shi ubangiji da yake to wannan shi ne ibada ta kowace falala shine yake cewa afdalul ibada al'amalu ala mardatir rabbi subhanahu babi bicin bauta ita ce bautan da bawaye aiki yayi kokari wajen ya nemi yardan ubangiji wa ishghalu kulli waqtin kuma ya shagalta da kowane lokaci bima huwa muktala zalika alwaqti da abinda wannan lokaci yake kuntarwa wa wazifatu da kuma aikin wannan lokaci da fa dhalla ibadatu fi waqti aljihad dan haka mafi bicin bauta a lokacin jihadi a aljihad shine jihadi a lokacin ba za ka ce wai kai ai kai kana tattaruwar zuciya kai halwa za ka yi buku za ka je kai ta salloli ne ga har na sun farma mutane ba wannan abin da kake kuma yanzu kana yin maqbul ne ba fafil ba kana yin abin da yake ba shi aka saka ba dan a lokacin ba shi Allah ke so ba saboda haka mabibicin jihadi ibada a lokacin jihadi shine jihadi wa in ala ila tarki al-awrad min salati al-layl ko da wannan ya bayu ya sanya kamar wasu daga cikin wurdanka da ka saba yi na ibadika da ka saba yi na yau da gobe kamar sallolin dare wasu yamin nahari ko kuma azumin yini bal min tarki itimami salatul fard bal ko da wannan ya bayu ya sanya ba kamar iya yin sallah cika ku sallah ba kamar da kusa akwai salatul khawfi ai salatul khawfi akwai wanda akan gadarce rakoyin akwai wanda ake gadarce a wato wannan din aikace aikace na sallah akwai wanda kuma za a wasu za su je bayan liman su fara yin wasu wasu su je su je da bayan wasu su dawo haka duk wannan me yasa me ya kawo haka saboda a lokacin ana buƙatar wata ibada ce wata tafi wannan ma amma kuma an ce shi wannan ibada ta sallah saboda tana da alaka da wajen ya nuna zuciyarsu da zama da sana gaban ubangiji kamar sai halatul amni bal min tarki itmami salatul fardhi bal mutum a lokacin a ce ma yayin da yake tafiya ko yayin da yake yaki ko yayin da yake kaza a ce kar ya cika sallolin farilla kamar fi halatul amni kamar yadda yake cikawa a lokacin da yake cikin halin abinci ko dai kaga an cire maka wasu rakowi ko kuma kaga ma an cire maka wasu a cikin sallan baki daya wal afdal fi waqti hudur ad-dayf ko mafi bishi a lokacin da bako ya zo maka al-qiyam bi haqqihi shine ka tsawa ka tsayu da hakkin wato shi bakon naka wal ishtighalu bihi kuma ka shagalta da yi masa hidima to wannan ita ce batun da kowane a lokacin ba ba za shi wa ka ce ka samu wai bako ko bako ba irin fitannin bakin nan ba da yanzu da ake yi a dama da an zo haka ana dan ana ana dai bukatar a dibe musu kewa shikenan sai ka dibe musu kewa zuwa wani lokaci wato an riga an dibe musu kewa shikenan kaka sai ka je kai abin da kai amma dai a lokacin batun da ta yi a wajen ubangiji shine ka dibe musu kewa kalama ka ka girmama shi wal afdalu fi awqati sahab abin da ya falala a lokacin goshin asuba al-ishtighalu bis salati shine mutum ya tabbata da sallah wal qur'ani sanai katun al qur'ani wa dhikri sanai dhikri ma ubangiji wa du'a sanai addu'i wannan shine abin da kwalala a lokacin ba mutum ya je da ko wata ibada da ba ita ce ba wal afdal fi waqti al adhan abin da yafi lokacin kira sallah kuma tarku ma huwa fihi min al awradi ya bar duk wani abin da yake yi na wasu ibadatuka kowace iri ne والاشتغال بإجابة المؤذن يشغلت da amsa mai kiran mai kiran sallah da to wannan ita ce mutum tafi kowanne ko da yana yin wasu abubuwa muhimmai in dai ba a inda yake ba a kiran ubangiji ne ba kamar misali yana yana biyan bukatunsa to ko da a zuciya zai halartu cewa zai zai yi wato yujibu almu'azzin nan amma kar ya zama a lokacin ake bukatar ibada kawai ka ce kai ba shi zaka yi ba zaka je wani abu ba a wannan ba shine abin da ya ba wal afdal fi awqati salawat al khams abin da ya fi falala a lokacin saloli guda biyar shine aljiddu mutum ya kokari wal ishtihadu yayi wato yayi wato ya harzuka fi iza ya ala akmal wujuhi wani yazo da sallan yanda mafi kamala zuwa da wato zuwa da sallan sallolin wal mubadatu ila hadi awal waqti kuma yayi gaggawa wajen yazo da wannan sallan a farkon lokaci kamar da aka tambaye manzo Allah ayyul a'mali afdal qala as-salatu bi waqtiha wal khuruj ila al masjid kuma in namiji ne ya fita zuwa masallaci wa ibu da koda wannan lokacin masallacin yana da nisa kamar yadda shi wancan hadisi na abokin Ubay bin Ka'ab hadisi da kake sahih Muslim yake cewa uridu an tuktaba li mamshaya ila al masjid ni ina son a rubuta rubuta mu tattaki da nake zuwa masallaci kaga ba shi ne ba wannan wahalar ba amma a lokacin tunda haka abin ya hukunta cewa wato ba zai samu halallan sallar jami'i ba sai ya yi tattaki din sai yake son Allah ta'ala ya cigaba da bashi wannan ladan tattaki din ba da ce wal afdalu fi awqati dawrat al muhtaj yace kuma abin da yake halala a lokacin da mabukaci ke halin kunci yake nema a taimaka masa al mubadatu ila musa'adati shine ka bar da abin da kake yi ka je ka taimake shi ba shi yawa kai ka ce kana sallan dare ka ji wani ya faɗa rijiya kuma yana kici-kici kuma ka ce bai kai ba za ka tafi ba sallan dare ba za ka je ka taimake shi ko ka ga ta wani sata ka ce ai kai in kai fara sallah ba ka kadewa wannan aka tashi kawai ka je ka taimake shi shi al-mubarak ila musarati bil jaji ta in ma alfarman ka ne zaka je ka nuna aga alfarman fuskan ka matawan fuskan ka ta ayi mishi wannan abu to ka je ka mishi wal mali in kuma dukiya ne zaka je ka narkar wajen ya samu lafiya wajen ka taimake shi to yanzu ka taimake shi da dukiyar taka wanda ya falala wal badan in ma cikin ka ne zaka je ka bayar ka shiga cikin masa hidima to wannan ka je ka taimake shi a haka wanda wannan da yawa zaka ga wani lokaci shafa'an da muke yi shafa'a ne ba sayi'a ba hasana ba galibi za ka gani sai mu taimaki juna akan aikin barna amma yayin da wasu ke kokarin wani aikin alkhairi ba ko a taimake su sai ba za a taimake su ba to ubangiji ba cewa yayin da gurin ka taimaki wani ba kanka je wai wai wani mutum ya biyo ta hanyar kama wani kafa ka samu shi hannu ko ko ya biyo ta kafanka ya samu wani abu ba cewa aka yi ba a yi wannan ba cewa aka yi da kar ka yi shi a halin banda Allah ta'ala cewa man yashfa shafa'atan hasana ya kullahu nasibun minha duk wanda yayi ya zama ya shigar da ba aka yi ba wani abu saboda ya sa baki zai zama yana da kamashin abin da aka samu na alkhairi a wannan wurin wa man yashfa shafa'atan sayyi'a ya kullahu kiflun minha duk wanda kuma shigar gaba aka samu aikin banza kuma to shi ma zai samu kamashin dan haka a shafa'a wannan ana yi kuma wato yan a ci gaba da yi kwarai da gaske akwai da zaka gani yana da yanayi da zai fahimci karatu amma ba shi da wasu abubuwa na da zai narka haka makarantar tashi amma wani kawai sai ga kamar shi dan me yake wannan wani magana kawai za a yi komai da wani za a ce za a mata admission saboda alfarman wannan mutum ka sa baki wani shine bautan da yafi kowace falala a lokacin ba da yace wal afdalu a fi safar kuma abin da ya falala a lokacin halin tafiya musa'adatul muhtaji shine je ya dinga taimakon wanda yake bukata wani matafiyi guzurinsa ya yanke masa to kana ce za a bar shi wato a wubance a fantare ba a taimake shi ba a je a taimake shi in kuma tafiyan kuke yi wa ya'atu rafaqa kana cikin kuna tafiya ne wato ayari tawaga to ku taimake juna kar ka ba a ce wai a je a yi ce kai ka harbe abin ka ka kike makon su ko za su hada za su hada wato huta ka kike makon su ko an zo ana cikin tafiya kaga wani ya shiga wato wani kudin sa ya faɗi shikenan sai kuma ku ke ba shi kudin kamar yadda za gari wato masu hikima suna faɗa ce shi taimako tsakanin matafiya kamar mutum ne da ya tashi ya je sun tafi su kasuwanci wani gari kowa ya rike dubu goma goma sai a cikin guda a cikin su guda ɗaya sai dubu goma sai ta faɗi to kaga idan suka ce ba za su taimake shi ba to kaga shi ba abin da zai je saya kenan wannan kasuwar da suka je amma kowanne in ya ce yanzu a haƙura kowa dubu ɗaya ɗan shi ta faɗi suka kowa ya ba da dubu daya kaga ya samu dubu tara zai zama shi abin da ya rasa dubu daya su abin da suka rasa dubu daya zai wuya su rasa wani ciniki saboda dubu goma kawai a ce su ko dubu tara za su saya sai ba za a ba su ba to wannan shi ne ake shi ne abin da ya su rufa kake yake ni taimakon juna abin da ba za ni iya ba in ni kaɗai ne sai ka ga saboda taimakon juna abin ya zama da sauki da yawa a ta tsadar rayuwa da muke da muke fama da shi a wato masana suna faɗan galibi babu da atababu da isma'i ne atababu da isma'i shi ne mu zo mu ringa taimakon kai da kai in yayin da aka ce wani boye mai ya hau ko wata abubuwa sun tsada to a lokacin mai noma so yake shi ma ya hau kanka dan wato kaba kabo so yake shi ma ya hau kanka zai kara kuɗi zai kaza zai kaza zai kaza ita kuma yayin da aka sami wato inflation aka sami wato a kaya sun tsada to abin da ya kamata shine sai a zo a watsa shi wani inflation a cikin al'umma a ce kowa to ya abin da zai iya dauka haka ake yi sai a ce da kowa ya dauki abin da zai iya dauka ko masu kuɗi ku dauki bangare kaza saboda ku ko akwai akwai abin da yake su talakawa ba su biya ba ko ku ku dauki wani nauyi kuma talaka ku dauki wani nauyin kuma in ya zo za a yi wani community service za a ba aiki na jiki na jiki kar ku dage sai ku iya zo a to ga abin da ke maku a can wasu abubuwa duk ba samu shinkafa ya sa subsidy a ciki to idan aka yaka sai ga gani shine kuɗi ya taimaka ta daga ya taimaka sai ga abin ma ba a san ma da wata inflation ba ba san da wani tsadar rayuwa ba to amma kowa an ce shi ne nafsi nafsi shi wato ɗan kasuwa ya kulle manomi tun kan aje ko ina ya ce za a gaya za a yi a kulle aje kasuwa a gari ya tashi ya tashi ya tashi a sai ya kai kaza shi ɗan kama kama ya ya faɗi haka yanzu mai kamar da aka sani takowa ke yi amma mun ji labarin masu masu motar haya su sako da kuɗin wani ba gaba ki dai kamar da kasan su kawai sun zama ne a wannan wurin ba sa motsawa kwata kwata to wanda za su ce kuma suna neman albarka kenan ba kan su ne su kaɗai ba ina san dai makamaice da yan rayuwar mu ne ba ma ba ma wato san mu rinka taimakon juna yayin da aka sami rashin halin zaman lafiya to ba fa zama za a yi ko a cewa a abu ya shafi kowa wajen dattawa ne su da zama ya kama su dole sai sun zauna su zama ya kama su ke da yara da yawa su ke da mutane da yawa sai a bar su kai da nauyin shi ke na harbe an ce a zo ga wani za a tattauna mun ki zuwa an ce a zo kowa zai taimaka da wasu kaza mun ki an ce za a je a yi wasu yan banga magana a dinga taimaka yan banga an bar yan bangan da an je a cire wani kafa ba wanda ya je ya ba shi kariya ana ji ana gani su zo su danke shi a filin Allah ta'ala yaushe ne kun shekarun baya aka ce wani a fannin ganduje tsandara kasa a wannan kwana ne wannan kwana a ce wasu su fito daga mota su danke wani mutum ne a filin Allah ta'ala ana gani su sa shi a mota kuma kuma sabi wani yana ne wannan to dole sai mun taimaki juna abu ibadar ta farala a wannan lokaci shine wato in taimako juna ka taimaki juna to da abin da mutum ɗaya ba zai iya ba in kuka taru ku taru ku za ku iya kamar mota ce ta yi tafiya mutum ɗaya ba zai turawa ba amma kuna sa hannu sai kuma ta ce ko ina wa itaru zalika ala al-awrad wal khalwa wato sai ya zama mutum ya fifita taimakon yan uwansa akan wani wurdai da yake na ibada ko wani keɓancewa da yake yi ya je ya rufe kansa a wani waje da sunan bauta ba da ce wal afdal fi waqti qira'ati al-qur'an abin da yafi falala sannan kuma wani lokaci hatta abin da za mu taimaki junan ma ba wani abu ne mai tsada ba wani kawai abin da ke bukata ya ji daɗin makwabcinsa amma wani saboda Allah mutum mutum zai ya sha mun ya hana wannan makwabcin zaman lafiya sai ya tashi a wannan waje Manzala yana cewa la ta kana min ma'ruf shay'an wa la talqa akaka bi wajhin talaq ko da ka dinga suke mashi fuska wannan wani abu ne to balle kawai kawai saboda kai kana jin cewa kai yanzu kai gidanka ne ka dinga haifar miki da wani markaɗe ba ji ba ku gani ko da dare ne ba ko babu lokacin da zaka ce kai lokacin markaɗe ne ba wannan kuma lokacin hutawa ne barin kyale shi ka ci damu shi yana so ko baya so ka sani a cikin gidan yana shi ko hanyar samun kudin shi da dare ba yake yi yana yin wasu abubuwa yanzu da yawa wasu abubuwa da kuke yi ma a cikin gida a cikin gidan za ka ga an tashi da dare an yi a ce za ka tashi a yi ko ku yi ta hanyar zuwa ko ku ta wani abu ta hanyar da ake samun wasu abubuwa amma kai ka tashi dukkan fada mutane kai baka san kuma abin da kana cikin mutane ba saboda haka ire iren waɗannan abubuwa sai muna kula kwarai da gaske mu rika sa in ru aka ba ba za mu ji daɗi ba to wannan kuma sai ya sa kai maka ba kan wani ba mazala yana cewa khalidin nasu bi khuluqin hasan in aka yi ɗabi'a kai ɗabi'a ba mutane da ɗabi'a mai kyau a yanda kake san kai ba baka ba wanda baya son kyautayi a kyautata masa ba kuma wanda yake sa a dinga mona wuce kai maka kama wani wal afdalu fi waqti qira'ati al-qur'an abin da ni a lokacin karanta qur'ani jami'iyatul qalbi shine ya samu tattaruwar zuciya ya hada zuciyarsa waje daya wal himmatu ala tadabburihi kuma ya himmatu wajen ya danga tadabburi tun da tuni kan lamarin qur'ani wal azmu ala tanfidh awamiri kuma ya kulla aniyan cewa duk umarin da qur'ani ya bashi zai zai aikata shi ha za min jami'iyatul qalbi man ja'a kitabu sulqani an zalika ya riga jin cewa wannan abin da zai samu ta hanyar tattaruwar zuciya na qur'ani ya halartar da zuciyarsa da tadabburi da fahimtar qur'ani da tafsirinsa ya ji ya fi girma a wajensa akan wanda aka zo aka ce masa ga idan sakin sakin wannan wannan bigire ko sakin wannan lardi ko shugaban kasa tilbi ya kawo musu wasiƙa na tabbatar ne aka ce a cikin yau ga shugaban kasa tilbi ya kawo wasiƙa to ma akwai abin da baka gane ba za ka je ka ce to zo zo kuje kace turanci zo ka mun bayani an gane mutum ba zai tsaya ba ya bari ya bacci wata ya gane to haka kai ma yayin da kake karanta Qur'ani kar ka bari ka wuce wani sharidin da kowa da ci wani abu mai nesa ma'ana ta nesa ko ta kusa sai ka tsaya ka gane ka ji da dabburi ubangiji na cewa abala ta dabbarul qur'an amma ala qulubil aqfal yace yace waɗannan kafirai ba za su ji tace dan kami da qur'ani ba kawai dai ala qulubil aqfal kawai dai akwai akwai wato murfi da azuka ta su aka sa a garbi wato duk wanda ya zama tsakanin shi da qur'ani babu tadabburi to kamar ubangiji bai so shi alheri bane ya sanya kamar murfi ne wato ya riga ya rufe zuciyar da haka shi ba zai gane komai ba amma in ya zama a tsakanin shi alkur'ani yana karantawa da karatu ta zaburi karatu na fahimta karatu na in fahimci umarnin Allah in aikata shi to wannan shine abin da ubangiji ke cewa ala bi dhikri lati tuma ilal qulub zai samu natsuwa zai samu duk abin da yake son ya samu sannan kuma zai samu rayuwar ta yi fari dan ubangiji ya ce da ambatan ubangiji ne wato zukata suke samun natsuwa ba mu abin da muka imani babu wani natsuwa babu wata natsuwa da wani zai iya samu wanda ke nesa da alkur'ani ko da ya samu abin duniya ba mun tabbatar bai samu da kuma dina ba ubangiji ya riga ya faɗa to da kai abin da ubangiji ya faɗa wannan haka yake Allah ta'ala na cewa kazalika aw hayya zalika ruhan min amrina haka muka saukar muka da wato wani ruhi daga wajen mu wannan abin da muka saukar muka muka maka wahayi ruhi ne wato wani rayuwa ce da yake rayar da zukata saboda haka wato mutum yayin da mutum ya kata Qur'ani dinga halatto da wannan abubuwa to wani ibada da kuma a wancan lokacin kenan a wannan lokacin kenan malai ce wal afdalu fi waqti alwukufi da arafa abu ne falala a lokacin da mutum ya ce tsayuwar arafa al-ijtihadu shine kokari ta tabarru'i ya nuna kaskancin sa da bukatar sa zuwa ga Allah ta'ala wa du'a'i wa zikri ya dinga yin addu'o'i ya dinga ambaton Allah ambato a bakin sa ana ji a bakin sa da an ga wannan an ga wani bawa ne wanda ya takarkare yake nuna wato gayar bukatar sa zuwa ga Allah ta'ala a wannan mana ya ciro shi a hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito da ke cikin da yake rawaito ta hanyar Abu Bakr Sa'ib ana bi a jaddi bazala na cewa khairu du'a'i du'a yawmil arafah majibicin addu'a shine addu'a da aka yi shi ranar arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah majibicin abin da na faɗa ni da annaba da sun zo gaba ni na shi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir to wannan addu'a ita ce addu'a ta falala lokacin da ake ranar arafa kuma wanda musamman wani ke da arafa wanda ke bi a cikin bicin addu'a da mutum zai lazumta to a lokacin wannan addu'an kaje kajayinta ya fi kuma ka ce wai za ka je wai ka kyauta ko kai wani community service ko ka ce za ka taimaki wani ya fi saboda wannan ita ce ibadan lokacin sai dai idan ibadan ta ayyano maka tana cin wannan addu'a sai wani wani wani yake bukatar kuma ka taimake shi kaga ta ayyano ne a lokacin kuma amma kuma wani tare da haka in dai a sake ne to wannan addu'a a lokacin arfa wannan addu'a ita za ka yi mala yace wal afdalu fi ayyami ashr bil hijja abin da ya falala a lokacin kwanaki goma na bil hijja al-iktar min ta'abbud ya yawaita ma kansa bautan Allah la siyama at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid musamman kabar barin da ake yi da halala da ake yi da kuma tahmid da ake ma ubangiji wannan shi da abin da ya falala wannan kwanaki daga babban abin da ya zama ya bambanta sauran kwanaki da ake san bayi su zama suna yi a wannan kwanaki shine bakin su ya zama danye shakaf da ambatan ubangiji kar mu sakwa-sakwa yayin da waɗannan kwanaki suka shiga yana ba ba wato aiki na gari kaga kwanaki da ubangiji ya fito hadisi abdullahi dan abbas yake cikin musnad da cikin sunan Allah ta'ala bazana yana cewa ma min ayamin al'amalu salih fihi na habbu ila Allah min hadhihi min hadhihi al-ayyam a cikin kwanaki babu wasu kwanaki da ubangiji yake son a rika yawaita masa aiki na alkhairi a ciki akan waɗannan kwanaki to aiki kuma da ya bi alkhairi shine mutum waɗannan kamar bari da halala da sauransu in ka hada da azumi wannan kayi daidai in ka hada da taimakon marayu wannan kayi daidai in ka hada da kaza da kaza da kaza duk wannan yayi daidai amma dai wato taken wannan kwanaki shine wato zikirai zikirai zikirai kuma kala kala ne akwai zikirai da ake al-mutlaqa akwai al-muqayyada zikirai ake yi mutlaqa sune suka hutu yayin tun lokacin da wannan kwanaki suka shiga kawai ka ta zikirai dai yayin da ka samu dama in ka yi ka gaji ka huta ka gaji ka huta ka gaji ka huta wannan kai ta tai ba ba da ba da bai tace wani lokaci ba in kuma muqayyada ce shi wanda aka haɗe shi da ra'ayi mutu shi lokacin baya sallah da muke yi wannan ya mutu shi na lokacin sallar layya to su kuma wannan suna al-afkar al-muqayyada ya tabbata islami islami tabbatattu daga Ali ibn Abi Talib daga Ibn Abbas daga Ibn Mas'ud da sauran sahabbai ijma'in sahabbai ne akan cewa waɗannan zikirai da ake yi na bayan sallolin farilla na sabayin farilla da kuma bayan sallolin baki daya to wannan ibaduka ne da manzo Allah ya shar'anta mana ana yi ba samu manzo Allah yana yi kai tsaye ba to amma an samu sabai suna yi dan haka sabai sa tare da annabin su ba zai yi a ce an samu sun har sun zo da wani abu da manzo Allah ba shine ya koya musu ba mala yace wal afdal fil ashr al awakhir amma abin da ya falala a lokacin wato kwanaki goma karshe min Ramadan na Ramadan luzumul masajid shine mutum da zuwa sallaci a lokacin wal khalwa fiha yaje wato ya zama ya wato kebe kasa a masallaci ma al-itikafi ta da itikaf wannan shine abin da galibin malami suka fi cewa cewa itikaf musamman an fi so a yi shi a cikin Ramadan wannan itifaqi na malamai kuma ya zama akwai azumi a bakin mai yin mu'takif shi mai yin itikaf amma malamai suna suna da sabani akan cewa yin azumi din ko kuma a yi shi a cikin Ramadan sharadi ne ko ba sharadi ba wannan malamai suna da sabani abin da yake magana wasu inganci a itikaf ana iya yi ko da ba Ramadan ba saboda hadisin da ya zo a cewa sahih cewa manzo Allah ta'ala yayi itikaf a Shawwal ya tabbata a wannan saboda haka ba sharadi ne ba dole sai mutum yayi azumi kamar da wasu daga cikin malamai ke yi kuma ba manzo Allah an taba samu yayi ba ta da azumi ba ta ba fatar Ramadan ba sabani da Ibn Qayyim yace bai taba yi ba sai a fatar Ramadan ko abin da ya kama da wannan abin da yake mafi inganci ne musahabi a lokacin Ramadan ko lokacin karfi karfin musahabaci ya fi yawa a yi shi a lokacin Ramadan ya zama kuma Allah da masallaci a waɗannan kwanaki guda goma na Ramadan. Mala ya ce wal khalwatu fi yamal itikaf ay itikafi wal i'rabu an mukhalatatin nasi ya zama mutum ya ya wato bujire ma cuɗanya da mutane a lokacin wal ishtighalu bihim kuma ya bujire ma wato shagaltuwa da rama da mutane hatta innahu afdalu min al-iqmal ala ta'limi ilm al-ilma hal ma malamai suna cewa wannan kwanaki goma karshe ya fi falala akan mutum ya ta karkare wajen koya musu ilimi a lokacin sai dai idan koya ilimin ya ayyanu akwai mai tsakanin ya ayyanu wato ya ya kama tilas yanzu in ba a yi ba ba a samu wato za a samu su abubuwa musu da yanda ya kamata ba amma in ba haka ba a to a kulle in tafsiri ne ba a je a yi a yi waɗannan wato itikafu ko na ya falala in ji malama ya yi falala to amma duk da haka za ka samu da yawa daga cikin malaman mu suna tsayawa su tafsiri saboda bukatuwa duwa na haja amma ba haka ba da kowa zan kwanar Qur'anin shi kenan da an je irin kwana ashirin da biyar ko ashirin da hudu ko ashirin da uku shi kenan sai a kulle shi kenan an hakura sai a hakura haka a ya isa haka sai a je a koyar da a ji a ibada wa iqra'ihim alqur'ana ko ya bi akan mutum ɗaya yana koya mutane qur'ani inda kathirin min ulama a wurin da yawa daga cikin malamai yace kathirin wato akwai wasu wanda suka saba kenan shi sa ka ji inda kathirin min ulama in aka ce kathir ba kasa yake da aksaru ko kuma balle ma ka ce ba a baki da dukan malamai da bala yace wal afdalu fi waqti marad akika al muslim abin da ya falala a lokacin da dan uwanka musulmi ke rashin lafiya a mutu ko lokacin da ya rasu iyaratu ka je kai masa dubiya wannan shi ya falala kada ka zo ka ce wai wato ga wani wanda an san ku tare ya yi rashin lafiya ka ce ai kai kana wasu riba duka ne da kai baka gaba ba shi ka gaba ba za ka je ka duba shi ba to wannan kuma ba daidai kake yi ba manzala ya riga ya kintaga wannan hadisi ne ke cikin sahih muslim ke cikin sahih sahihaini cewa ya wannan ya daga cikin haƙoƙi na na musulmi akan musulmi shine aje a duba shi yayin da yayin da bai da lafiya kuma yayin da aka je ba wai za a tsaya ne kuma tsaya ta a ta kara musu ciwo ba wanda zaka ga su musu iya yin dubiya ba wani kuma in ya in ya dubiya wai dan ya je kawai ya ga shi ka ya tafi ka ce a dinga cewa kamar ana kore shi eh to ai ba wai ya zo ne ya hira ba shi ya zo ne ya sa ka kara yin hakuri ya kara wato wato hakukutar da zuciyanka kai da kadarar ubangiji shi yasa yayin da aka tafi magabata yayin da suka je dubiya ma mara lafiya to abin da suke yi shine su ƙara nusashe shi wajen ya haƙuri da kadar da ubangiji ya kadaro masa na wannan rashin lafiya kuma ya yarda ma kar ya kuma Allah kumburguri to kaga wannan shine abin da ya kamata za ka samu da yawa da su magabata sun yi haka har ta tafi an rubuta akan wannan irin sa'id ibn abi dunya daga cikin abin da nake tunawa za ka ga su Sufyan al-Thawri da shi da yawa daga cikin ɗan uwansa malamai malamin su rashin lafiya zubar da liyabi ya tafi suka tafi suka gaishe shi har a wannan karan ma suka ga cewa zubairu liyabi ya sami wata cuta ce in ba mata ba kamar falis ne kamar irin rabin jikin nan ya zama ya shiga cikin wani yanayi da ake ake son wato ya kamata shi ma ya roki Allah to da yaga da yaga alamar sai da ma sigiraki shi ne ko wani sa sai ke cewa ina Allahumma khilli khilli Allah ka zaba mun ka zaba mun wannan dai wannan shi fa alheri ka zaba mun yana koya yana lajabtar da su shi shi da malamin kuma ke nazarta ɗalibansu sun roƙi mashi biya to wani abin da ya kamata kenan yayin da aka sami wani yana cikin wata jarabawa ta rashin lafiya ko wani abu da mutum wannan to da an tafi sai a yi wani mishi wani abin da zai ƙara haƙuri a ce ka ƙara kusanta kanka da ubangiji ka ƙara zuciyarka karate ga ubangiji shi ɗaya ka yarda cewa ubangiji ba yana baya saka ba a akwai abin da yake da fata da kai in ka ci jarabawa to ubangiji zai tashe ka a cikin wato mafificin digiri a ran tashar kiyama mala ya ce kuma wasu duri janazati haka zalika idan idan ya rasu a je a wato mutum ya halarci janazarsa wata shi ruhu kuma wato ya ma shi ma ya taimaka wajen shirya shi wajen kai shi kushewarsa to wani ya daga cikin hakkin musulmi mutum ya yi haka to mutum wata taqdimu zalika ala khalwatika wa jam'iyyatika kuma wannan mutum ya gabatar da shi akan halwa da zai je yayi ya je ya kare ta kansa shi ne ya dinga bauta ko ya ce shi ne shirata da tabon zuciya to ne wannan ya falla akan wani saboda a lokacin abinda ake bukata shine kai wannan abinda Allah yake so ya da shi a lokacin shine ka je kama dan uwanka dubiya ko yar ka je ka raka shi ba wasu abubuwa ba sai dai idan kuma wasu abubuwa sun ayyadu to a lokacin kuma wannan shine malamai ke kira sai dai an samu tazafun na na na na, na wato al'ibadatin a lokacin ibadul hal ne suka kama sun fudanya da juna a lokaci daya to shi ne kuma sai ka zabi al-arza wal akhir indak ma'ana yace wal afdalu fi nuzulin nawazil abin da ya falala a lokacin da nazila ta sauka nazila shine wato wata musiba da ubangiji ya sako da ita a wanda za ta zama ta karata kowa da koyi kowa ne shiga cikin wannan wannan jarabawa to abin da ya falala ya falala a lokacin irin wannan nazilin ta samu wa azan nasi laka ko kuma a lokacin da wasu mutane ke fitar da kai ada'u wajibi sabr shine kai zama an ga ka bayar da wajibinka da ke kanka da haƙuri yanzu ka yi haƙuri ma a furta ta kalamu tare da kuma karka ce za ka ƙaurace wa mutane yayin da wasu wata nazira ta saukan maka a wato ka samu wani wato wani wanda kake so ubangiji ya karɓi rayuwarsa kada ce zaka ci ka kulla kanka ka ce zaka yi wata ɗaya mota biyu mota uku shekara ɗaya kai baka sake kuɗa da kowa ba za ga wasu suna haka yayin da wasu abubuwa suka same su shikenan za su daina kuɗa da mutane to shine ma nake cewa to idan kai hakuri idan ka ci da kuɗa da mutanen a haka to wannan ya fara kuma a lokacin wannan ya falla saboda yanzu kayi hakuri da kuma da ƙari akan hakuri shine yarda kuma والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم yace ai mu'minin da yake hakuri da cutarwa mutane yake kuma cuɗanya da su yake hakuri da cutarwar su to wani ya falala akan mu'min da yake shi bai iya cuɗanya da mutane kuma baya hakuri akan cutarwar su wannan hadisi ne wanda wato ibnu umar ya ruwaito hadisi ne tabbatacce cewa manzo ya faɗi haka saboda haka ba daidai ne ba kawai yanzu kawai ka ce wai kai ka mutane su zama yan duniya ko ya din raba ake yi ko wani abu kace kai ba za ka kaurace ma mutane baki daya za ka daina shiga cikin kasuwannin su to duk ba musulmai ne ba ko za ka daina hudda da su ko za ka daina ba ba su aure ko kai za ka je ka wato ka je ka ce su haka aure saboda su ne mutanen ba mutanen kirki ba to wannan ba daidai bane wannan shine abin da manzo Allah yake cewa mu'minin da yake cuɗanya da sauran mu'minin ƴan uwansa to ya fi alkhairi ya fi lalla akan mu'minin da yake hakuri yake cuɗanya wanda wanda baya hakuri ko baya cuɗanya da sauran ƴan uwansa wannan ya fi lalla to a lokacin da suke cutar da kai kai kuma kai kuma kai haƙuri da su ka cika da kuɗa da su to wannan kai kana kana da falala mai girman gaske haka za ka wajen zumunci a wajen zumunci za ga wani kai kana bin zumunci wani ba yi da kai ba yadda ka iya ko kuma bi yayin da aka je za a yi zumunci sai ya cutar da kai to ka cika da haƙuri kana yin wannan ba saboda shi ba saboda Allah ne ya ce a yi kana neman dan Allah ne to ya falala akan ka ce wai shikenan ba zan ƙara zuwa bikin wani ba ba zan ƙara zuwa gidan wani da wancan ba saboda abin da suke mu to wanda ka kawo ta ka suke na ba da Allah kake ba amma dan Allah kake kana neman yarda Allah ka san cewa ba dan shi kake ba yanzu kana yin dan ubangiji ya baka yarda ya yarda da kai mana ce wa qudatuhu fil khair yin hudda da mumunai aiki alkhairi afdal min uzratihim fihi ya farala akan aurace ma a ya fi farala akan aurace masu baki daya wa uzratuhum fi sharri mutum ya tsaurace ma kuma bayi Allah akan abin da suke yi na sharri kaga alama da waɗannan dai ba su da alkhairi wasu abokan ka ne kaga su biya da aka zauna shaye-shaye suke yi to ka kaurace musu kaje hudda da su khairun min khullatihim fi ya fi alkhairi akan ka dinga cuɗanya da su akan kuma suna shaye-shaye a gaban ka shikenan kaga sai ayi kuma saraha jamila kuma sai a daraba wato in suna alkhairi ka zama kana hudda da su akan alkhairi ya fi akan ka ce kawai za ka hudda da su kai za ka je ibada to kuma kai kaurace musu akan sharrin da suke yi ya fi alkhairi akan ka cewa kai za ka cuɗanya da su ka je kai ta cuɗanya da su har a san ka da su a san ka cewa ɗan shaye-shaye na abokin ka ne a kulla kullu ke ai na amfana su ba ai babu ga kullu kare mai bukari ya kare inji mai ta'alimi to aboki da aboki yake yake yake wato koyi saboda haka a lokacin da aka samu yanayi ya lalace zamani ya lalace babu gaskiya babu amana kar mu ce dungunugun ba za mu yi hudda da bayi ba mutukar akwai alkhairi a bayi mutukar akwai alkhairi a bayin ko yaya ne to mu hakuri da su ko da suna san duniya mai yawa amma kuma akwai alkhairi ko yaya ana muna iya samun rabon ko a ce kashi goma musamman ɗan kashi uku hudu haka to mu hakura da wani sharrin nasu ya fi alheri akan mutum kaurace bai iya samari a gudan su mu ce babu ruwanmu da su ba za mu sake hudda da su ba wannan babu alkhairi shi yasa a wajen malamai za ka ga manya-manyan malamanmu na shirya irin su Hassan Basri Hassan Basri a Basra an sami wato jarabawa iri iri tun daga bid'a ta kadariya bid'a ta da ijtizal amma bai ba cewa shi ne dai kawai ya daina wa'azi ba yace wani wa'azi abin sa banda shi ba akwai daga cikin ɗaliban su Hamad ibn Salama Hamad ibn Salama a kusan duk ya zama shi abin da ya fi damuwa da shi shine ma wato makannata sai dai ɗauko hadisan da suke ba makannata raddi sai ya dinga bayar da wani hadisi zai zama musu karfa kafa ni imam Ahmad ya ce ba ai shi ya zama kamar wani karfa kafa ne wani wata kaya ce a bakon garin yan bid'a shi kaga kudin su ya rika bai cigaba da yi sai imam Malik a lokacin su a su a kauri za ka ga a lokacin su da malamai da yawa al-Auza'i Allah ibn Sa'ad ibn Uyayna Sunan ibn Uyayna da su imam Shafi'i wanda a lokacin su an samu jarabawoyi iri iri amma ba cewa suka yi bari mu je mu kulla kanmu mu dinga bauta Allah zuwa Allah da sauran mutanen banza hudar suka ci gaba da suka ci gaba da wato ba da fatawoyi ma akan su imam malik an tambaye su kan qadariya ko kan ahlul rafd rawafid sai ga ya ba da fatawa mai tsayi kan su kar ka saurare su in sun mutu kakku kakku halitta mutuwa su kakku je ku kaza kakku kaza kakku kaza ma ba zai na faɗin wannan magana amma kuma bai ke huda da su da mutane ba saboda ai dole ai amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar dole a dinga gaya wuri a dinga faɗakar da mutane sharrin waɗannan mutane saboda haka in suka ce sai kawai da yadda su bi da suka yi sai su kulla kansu su ba zuwa su ci gaba da ibada to wa zai wa ko zai gyara ba zai gyara ba irin su malik irin su ashafi amma mu shafi a lokacin sa aka zo kawai aka bude wato kafar yaki da sunna yaki da sunna a khabar wahid mu ba za mu karba ba amma hadisi ne guda daya a za iya kuskure mu ba za mu karba ba daga baya aka dinka wasu wasu bidoyi iri iri za ka mu a yanzu ma za ka ji suna cewa abu huraira ni ba zan karɓi wannan hadisi daga abu huraira ba saboda shi ba faƙi ba ne ko a ce hadisin zato ne ko ko yaƙini ko kaza ko kaza ko kaza alhali a lokacin da kike zato ne ko yaƙini so yake shi kuma duk ya zama ya ya ya kora mutane daga aiki da da addini kuma ko ka ce duk addini duk wani hadisi da kaje wai kai hukunci da zuwa zuciyanka dan adam fa mai san zuciya wai ka ce wai ka in ka ji kai na abu shi kai da ka karba in ka ji ya rikita ka kawai kai ba kamar wannan hadisin ba magana ba za ta bari ba ya faɗa haka wannan ai kaga ma'auni ne jahilai kuma jahilai ne za a bar su kawai su rinka su rinka yin hukunci kaga malamin shi haka ba a shafi'i risala sa da yawa da ba za ka ji raddi yake yi wanda za ka ya rinka yin babuka yana raddi mai irin waɗannan irin waɗannan abubuwa haka ta ce nasiru sunna taimako mai taimakon sunna imamu ahmad a lokacin sa an samu bid'atun khalqin qur'an sarakuna da khalifa a lokacin ya karɓi wannan wannan wannan aqidar ta kafirci ba amma imamu ahmad bai daina hudda ba bai kuma yi shiru ba bai kuma daina hudda sauran mutane ba bai kuma fito na fito ba amma kuma sai an faɗa gaskiya kuma haka imam Ahmad ya bai ya ci gaba da yi to haka zaka samu malamai wanda suke da wato adabu sirqin a wannan al'umma zaka same su su ba shi suke yi ba hudda da mutane suke mutakar akwai alkhairi ko yaya kuma a wajen malamai bil ittifaq irin su Malik irin su Al-Auza'i irin su Imam Ahmad irin su Imam Shafi'i irin su Imam Tsauri sun fi falala akan irin su Ibrahim Adhama sun falala akan su Julaidu su wanda suka suka aka fi sanin su da ibada su ba tsaya suna yin waɗannan abubuwan ba to a wajen malamai waɗannan sun falala saboda ubangiji ya tsira dini da waɗannan mutanen waɗannan inda abu ta su kawai sai su kulla kansu a kogo a ba addinin ba addinin ba zai mutu kaga shi kenan zuwa wata wata za a samu wani kawai ya daina yin ibada ba kiya tunda shi ne shi ne shi daya shi ke idan in ya mutu kaga ba zai kaje shi sadaka ba za a yi ibadan ba amma shi ubangiji da waɗannan masu irin su maliki ne da shi ya tsira addini suka yaƙi bid'a ta kadar ta khawarij ta i'tizal ta khalqul qur'an cewa qur'ani halittar ubangiji ne da da sauransu da sauransu a su jahmiya da sauransu mala yace fa idza alima annahu idza khalaqahum azalahu wa qallalahu yace idan ya san cewa in yayi hudda da mutanen mutane zai rage sharrin fa kullatuhum khairun min i'tizalihim to ya hudda da su ya fa alkhairi akan ya je kaurace musu shi zai hudda da su ba kuma ibada da falala a wannan lokacin shi ne ya shagalta da wani wajen yaɗa waɗannan abubuwa ko da wanda za ta sanya baya yin wasu kyawulin da kyau ko baya yin wasu abkar da kyau inda ya kamata ya zama a wannan aiki ya cika wannan aikin da kan sakalinsa ko kuma da alƙalaminsa yana yaƙi da bid'a ko da bakinsa yana yaƙi da shirka da bid'a to wannan ya falala akan duk wasu barka da zai a wannan lokacin wannan shi ne abin da malamai ke faɗa amma ba wai kawai mutum ya ce wai shi zai kaurace ma shi ba ruwan shi da mutane in ka ce ba ruwan ka da mutane ka ka ce addini ma addinin sa in aka talaka Allah ne da addini ne baki daya a hadisin da wasu daga cikin mutane suke kawo wa hadisi Imam Muhammad sallallahu alaihi dauda da sauransu hadisin Abu Talib al-Kushani a ba su fahimci hadisin ba shi wannan hadisin yana magana yayin da babu sauran alkhairi baki daya wannan fasarin ayan alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha tarayt a wannan yake faɗa cewa Abu Umayya ash-Sha'bani yace na tambayi Abu Talib tafsirin wannan aya cewa kaifa takunu fi hadhihi al-aya me zaka faɗa kan wannan aya عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت sai ki cewa wallahi na kasta altu an ha khabiya to wallahi na tambaye ku wanda wanda ke gwani da bai bada labarin fasarar wannan aya sa'altu sa'altu sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye manzon Allah akan tafsirin wannan aya fa qala itamiru bi ma'ruf qala itamiru bil ma'ruf ku cigaba da umarni kyakkyawa wa tanahu anil munkar kuma ku cigaba da hari daga mummuna hatta idza ra'aytu shuhha muta'al sai kuga mutane sun koma kyashi ne kawai aikin su babu alkhairi sun daina kyauta babu alkhairi kwata kwata tare da su shine shuhha muta'al wa dunya mu'zara ya zama kuma sun fifita duniya akan komai nasu har lamarin addini ne wa ijaba kulli bi ra'yin bi ra'yi ya zama kowa ya koma ra'ayinsa kawai yake bi baya bin ra'ayin wanda ya fi shi gaskiya wa hawan mutaba'an ya zama kuma suna bin san zuciyarsu ne kowa da kowa san zuciyarsa kawai yake bi sai ce fa alayka bi nafsi to a lokacin shikenan al'amru min ma'ruf da wa'azi ya kare sai ka riba littafin ka riba qur'ani ka je kullu kanka a wani waje wannan idan babu alkhairi ko kwata kwata ke amma idan akwai alkhairi ko yaya to ka tsaya kuma ka cigaba da hudda da su a sami wato wannan canji din to wannan ya fi alkhairi ba a san musulmi kawai ya zauna kawai kamar wani kafalalle kamar wani mukaffal haka a wuri ba san yana mutsi ba a ce shi musulmi ne amma shekara shi ashirin shi ba wani motsi da aka taɓa ganin yana yi a ko yayin dai an ga musulmi ne a ga yana wani kokowa a ga yana kokowa an wani abu ne da musulmai in abatance ne in ma wani rajimi zai in ma wazi zai dai ko ma dai ya zai yi a ga alamar musulunci na wuri a wajen ba a ji kun yi din ba in dai kun yi din to sai ku tashi ku hijira kuma kun yi din ba wani mai iya cewa komi to a irin wannan ne zaka ji mala'iku suka zo su dinga wato zargin su akan cewa sun zarci kawunan su bala cewa haula hum ahlu ta'abbudil mutlaq wa haula hum ahlu ta'abbudil mutlaq wadannan masu irin wannan bauta suna bautan Allah ne a ibadan lokacin abinda lokacin ya hukuntar abinda suka san ubangiji ya musu a lokacin irin wannan bautan suke yi ba wata ibada guda ɗaya suka kasa ba to shine masu bauta bauta ta kamada wal asnafun lati qablahu su kuma abubuwan da muka faɗa wanda suka zo gabanin su ahal ta'abbud al-muqayyad su suna bauta ne bauta mai sharadi kowa akwai abin da ya zaba maka sani kowa akwai abin da ya babace ibada bautar sa da shi fa mata qabla ahadum ala al-far'i ta'allaqa bihi al-ibada wa faraqahu yara nafsahu ka'annahu qad naqasa wa nazala an ibadati kowa ya aka samu ɗaya daga cikin su ya fita daga shi wannan reshen da ya zata zuciyarsa da shi na bauta din ya bar wannan abin da ya ta karkare din sai kamar ya bar wani abu ne ya tauye maka wani abu ne saboda shi yanzu ya zaɓa shi ne kansa ya zaɓa ya ce shi wacce ibadar ta masa falala a wajen su shi ba wai Allah ne ya gaya mishi ba to da ya zaɓa wannan ibadar sai bi yayin da aka ce karka yi sai zama ya koma ina kunci amma da ya san cewa ibadar lokaci da ubangiji ya haranta a lokacin ita ce ibadar da ubangiji ya fito to da kawai yana cikin wata ibada na kafin qur'ani sai an ce hayya ala sala kawai sai ya bai zai rubuta qur'ani kaga to me zai me zai rike shi idan Allah idan Allah ya ba ibadar ba to wannan shine wanda ya kowane wato kyautata bautan Allah fa huwa ya abudu Allah ala wajhin wahid nan masu cewa su bauta ma Allah a kai bi daya za ka same su suna bautan Allah ne a kai bi daya wanda in ka cire musu wannan kai za ka kuma ba su da bautan Allah su wa sahibu ta'abbud mutlaq shi kuma wanda yake bautan Allah bautan Allah sakakkiya mai kamala laysa lahu gharadun fi ta'abbud bi'aini shi ba wai makasudin sai dinga bauta ma Allah da wata ibada guda daya daya ba yuqsiruhu ala ghairi wanda zai fita wannan ibadar akan wani sa na ibada duka da yake bal gharbuhu tatabbu marzatillahi ta'ala abin da ya dame shi ne rika bibiyan me ne Allah ya yake so ya dace a wannan lokacin in ra'aita ulama irin wannan idan ka ga malamai ra'aitahu ma ra'aitahu ma a wuce ka gaishe da malaman ba wa kadhalika fi dhakirina in ka ga masu zikirin ubangiji wal mutasabbiqina in ka ga masu sadaka wa arbabin jami'iyya in kaga masu ta karkarewa suna tunani kan ubangijin su wa ukufil qalbi ala Allah ko kaga wanda yake shi kawai ya ta karkare ma ubangijin sa ne kawai yake bautan sa fa huwa za ka samu shi ma yana cikin tare tare da su shi ma wannan mutum yana tare da su fa huwa fi zakirin yana cikin masu zikirin ubangiji wal mutasaddiq yana cikin masu sadaka wa arbabin jami'iyya kuma yana cikin ma'abota ta tarwon zuciya wa ukufil qalbi ala Allah kuma yana cikin wanda suka kaita kansu da suna za su yi itikafi za su karkare zuciyarsu zuwa ga Allah ta'ala shi daya shi da ga kowace in ka ga wata ibada yana ciki in ka ga wannan ibada yana ciki in ka ga wannan ibada yana ciki shi ba ta karkare kan ibada guda daya fa huwa fa hada huwa al-ghidha'u al-jami' lis-sa'ir ila Allah fi kulli tariq shi da idan ka fahimta ka wannan shine wato abinci da wanda yake tattaro maka dukkan wani wato bauta da kake ka bauta ma Allah duk wani abinci da kake kai ka samu wanda yafi kowane amfani to wannan shine abinci ga mai tafiya zuwa ga tafarkin ubangiji wal wadiru alaihi ma'a kulli tariq wanda kuma zai je hadda ubangijin tare da kowace tawaga tare da kowace tawaga saboda haka ibada ibada wacce take ta kowace falala shine wanda tattaro nau'ikan ibada baki daya duk nau'in ibada kamar misali Abubakar malam da zai zai magana kaga Abubakar dan ga wajen masu sadaka ne yana ciki in masu aiki alkhairi ne yana ciki in masu sallah ne yana ciki in masu fahimtar Qur'ani ne yana ciki masu bin da suna ne yana ciki ba za ka ɗauki wata ibada ka ce wai abubakar wa'ana aka musannin sa shi to wannan haka ake son kowa ya zama kar ka samu wata ibada in ka samu wata guda ɗaya da ta kafi iyawa wannan ba laifi bane amma da ana ga maka ibada ta fi ta fi fifiko wajen ubangiji ita ce ibadan da mutum zai sa zai raba kansa nau'ikan ibada duka shi abu ya dame shi kawai me Allah yake so abu ya dame shi kenan a cikin malamai wanda ya fi wanda da yawa nakan in aka faɗi irin wannan nakan halarto da shi Abdullahi ibn Mubarak Abdullahi ibn Mubarak in kaje ka duba wato ta ce da Ibn Hajar ya masa cikin takrimu tabi wasu kalmomi ya faɗa yace kaga dai shi imam ne shi mujahid ne shi jawadun ne wato imam shine shugaba ne abin bi kamar malik sannan kuma shi wato hujja ne a hadisin da yake ruwaitowa sannan kuma shi mujahid ne zan a shekara akwai wasu lokuta da yake kebewa jihadi kawai zai sannan kuma shi shi jawadi ne mai kyautayi ne mai baiwa ne akwai wani lokacin da zai je ciniki ya je saboda kawai ya hada kuɗin ya hada kuɗi zai kai manyan malamai su cire kansu hannun shekara ba wani lokaci jawadin ne shi wani lokaci zai zai ce wasu mutane zo su bi shi su bakin haji babu abin da zai yi sai dai daga musu ta kyautata musu to Abdullahi ibn Mubarak zaka ga take da ya masa take ne mai wanda yake zaka ga in ana in su malamai suna suna magana sa za su tuwo saboda mutum irin sa ba shi a cikin sauran tsare ko sa malamai shi a ta daban shi a kowane babu za ka same shi shi wato mutum da ya nagari irin wani imamu zabi shi ma fara kai imamu Ahmad imamu Ahmad in an je wajen imana shi anan ma shi ma ya kai ya kai ya kai kimma in an zo wajen bada hadisi ya kai kimma amin mu'min fil hadith in an zo wajen fiqh shi ma ya kai kimma irin su imamu Abu Hanifa in an je kowace bangare na aikin tautayi zaka samu imamu Ahmad mutum ne nagari mutum ne wanda saboda tsaba da girkin sa da tautayinsa har malaman suna jin wato shakkarsa daga cikin malamansa akwai wanda ya zo yana yin yana irin dan barkwanci da sauran ɗalibai to da ya juya kawai sai kai babu Ahmad a wajen sai ya zungure shi ta kai wannan saurakin yana wajen ne kuma kamar ake wannan barkwanci kaga fa ɗalibi ne a lokacin fa ɗalibinsa ne amma ta da haka Abdurrazzaq Sanani wato haka zaka tsakanin shi Imam Ahmad haiba sai rika yake ci yakan yakan yakan yi ma zare ma sauran ɗalibai ido amma Imam Ahmad yazo ba ya iya masa wannan abubuwa ban ba shi so yake ma ya ci gaba da kashe mai babu Ahmad babu Ahmad zai ce shi baya so shi da Ahmad ci gaba da neman ilimin sa ya hada shi tun a Hijaz a wani wajen aikin haji babu Ahmad ce ai shi ya kulli ci aliyan sai ya je Yaman Yaman maka ban birnin sunna yanzu fa a wajen su ka ce wala ka je ka hanta ci zuwa birnin Yaman da malamin ya zo malamin kuma yana son ka ya yarda da tawali'un ka da girman da girman sha'anin ka wajen ubangiji abinda kake so duka gashi ya ce ma zai baka ka ce a kai saboda tsabar bautan Allah da neman ilimin da sai ka taka ki wajensa to haka wannan yana nuna maka yadda girman shi annabi Imam Ahmad yake Imam Malik da yawa zaka ji wasu malamai suna faɗan cewa in ka je ka ji Imam Malik wai da me sauran malamai ne to shi Imam Malik daga cikin abin da malamai ke yabansa shi shine wato kyautata nasiha da ikhlasi ma al'umma zaka samu shi duk abin da ya dame shi ne yaya zai yi al'umma ma'aiki ya sa ta akan turma ta daidai to wannan shine ibada kowace falala dan a lokacin abin da ake bukata kenan musamman a garuruwa wanda suke zuwa wajensa da suke zuwa Madina a wajensa ba da cewa sahabi ba kuna hadith Abi Bakr As-Siddiq abinda zan halarta zan kawo maka yanzu shine hadisin Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu Allah ta'ala ya dare shi wa qaulan nabiyyi fi hudurihi da kuma a lokacin da manzo a lokacin da Abu Bakr ya inance manzo Allah yake wajen manzo Allah ya tambaya shi hal bikum ahadu at'ama al-yawma miskinan a yau akwai wanda ce da miskini qala abubakar ana sai ce abubakar ni na ciyar da miskini ko yau qala hal minkum ahadun asbaha al-yawma sa'iman a cikin akwai wanda yawa ya gari yana azumi qala abubakar ana qala hal minkum ahadun 'ada al-yawma mariban a ciki akwai wanda ya ziyarci wani mara lafiya yau qala abubakar ana qala hal minkum ahadun tabi'a al-yawma janaza a yau akwai wanda ya yi jana'iza yau qala abubakar ana sai abubakar ya ce ni ne الحديث yace hadal hadith ba da lokaci hadal hadith wannan hadisi ruwa min dariqi Abdul Ghani ibn Abi Aqil arwata shi hanyar Abdul Ghani ibn Abi Aqil qala hadathana Yaghnam ibn Salim yace Yaghnam ibn Salim ya ba mu hadisi an Anas ibn Malik daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan fi jama'a min ashabi magana yana zaune cikin ayar sahabbansa فقال من صام اليوم سيتي ويازم يوم فقال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم ويا صدق يوم فقال أبو بكر أنا قال من عاد اليوم مريضا ويا رشد لافيا ويا جوبيا فأزمر لافيا يوم قال أبو بكر أنا قال فمن شهد اليوم الجنازة waya waya halarci janaza yau qala abubakar ana qala wajabat laka ta wajaba gare ka ya ali aljanna ya tafi aljanna a wannan hadisi ya kana ibn salim akwai ya da rauni kwarai daga shari sai da'ifun jidda da ibn al-qayyim zai zai magana kan karfin hadisin yace wa ya kana ibn salim wa in tukullima fihi ko da ayi magana akan sa lakin ta ta ba au salama ibn wardan sai ta salama ibn wardan ya bi ya goya mishi baya kan haka to hadisi ne da gaskiya wanda bai inganta tafsirin sanadi ba sai dai akwai ma'anar sa a cikin asahihaini akwai ma'anar sa da yazo a cikin asahihaini wanda yana ba da labarin wato nau'ikan bauta bauta na jihadi bauta ta sadaka ta azumi sai abubakar ya ce za a iya samun wanda zai rabauta a kira shi a kowace kofa sai ya mazala ce arzu an tafi da min ina fatan kai ka zama daga cikin waɗanda wanda za a kira su a kowace kofa za ka zo ta rayyan za ka zo ta kaza za ka zo ta kaza ina fatan ubangiji ya sa ka a cikin wanda za a kira su sai ka ga wannan ya wadatar ma ba sai mu kawo hadisi da'ifi ba dan ya gane ibn salim wasu daga cikin malamai sun sun tumce shi ma yana da yin ƙarya hadisi نعم a ita sallah ibada ce wadda tana da wato abubuwan da aka shar'anta abubuwan da aka shar'anta na magana da aiki wajen sallah ba daidai ke da cikin sallah ba saboda kan ya riga ya shiga cikin nafila zai tsaya ce zai ce ya bi da kira sallah ba wannan ba za a faɗa ka ba shi malamai ba suka sabani akan sallallahu alaihi wasallam za a faɗa ana ana sallah ko ba za a faɗa ba malamai sabani aka yi kawai dai sun sun ittifaqi akan cewa an ka faɗa shikenan amma dai akwai sabani za a faɗa ko ba za a faɗa ba saboda ita ibada sallah ibada ce maksusa ibada ce da aka kefe ta tana da aiki ta musamman kuma akwai ambatan ma'aiki a cikin a cikin wajen ai in aka zo wajen ambatan ma'aiki ba za ka yi ka ci sallah san kauce ba ma'aikin kawai kake faɗa wani lokaci ba a kyashi da Muhammad a wajen wani wasu daga cikin malaman bid'a yake cewa wai wai a masa wata walla wai Umar ya ya jana wani na kanta ka san a masa wata walla fada ake mazana a fahimta fada ake mazana kar a tsaya ana cewa wani ana wata kai sa kai fada ake masa kawai ka bar haka ai wanda isa ne masa fada yake masa ubangiji ke masa ba itabi yake masa ba ibn umm yaktum ne yazo yana neman ya karɓo shirinci bazala kuma sai ya shiga da kuma sauran wanda yake ganin su mala'u yana ganin su musuncin su zai fi wannan sai shi wannan shi ba shi ba kowa kowa ne ba bazala sai Allah ta'ala sai ya saukar da aya zarge shi a abasa wata walla ya mutuke fuska ya juya gabar wannan bawan namu kawai saboda wato al'ama ya zo masa wannan zargi ake masa hakika na al'amari fata kuma Allah ta'ala ya masa tun daga nan kuma mazala in ya sake ganin ibnu ummi maktum to sai tashi ya zumbu da ce maraba maraba da wanda ubangiji na zarge ni saboda shi amma wannan kaga su abu babu hankali wani da ka faɗa lokacin sai ce to ka ya ba za ki annabi ai annabi ba rige ba a wajen su to zai mu Allah ƙarya Allah ne wanda ya fi shi ne yanzu yake yake masa faɗa wani ne wanda kake ganin kana jiwa ma shi kaje ka same shi gaba ya fasa yana masa faɗa to sai me wani abu ne a ciki ina ganin mu dakata nan wannan muka shiga cikin lokaci a yau sai mu dakata nan insha Allah zai shiga ciki ya kawo wannan hadisi na kawo a takaice hadisin wannan Abubakar da manzo Allah yake cewa arju an takuna min insha Allah idan muka zo sati mai zuwa sai mu karshe wannan babi alhasil dai abin da yake akwai shine ibada kar mu tsaya akan wata ibada guda daya in dai muna son ubangiji ya rubuta mu cikin ibiyina wanda suke sama sama sosai in kuma kai kai mablagu ka kamar kudura wa tsaka kenan daga kai ibada ce zaka ka fi iyawa ta kyauta ko kuma ta ta zikiri kai iya abin da ka fi iyawa to wannan kai ma ba za a ce wai gurgu kana kan aikin banzaji ba a kana kan alkhairi amma dai wanda yake alkhairi shine wanda ya raba kafa dukkan nau'ika na ibada ya taro ma kansa da aikin kyauta ya taro ma kansa eh yanda zaka ga mafi ta wannan al'umma zaka samu abubuwa ne da yawa suke yi abubuwa ban karshe magana a masa wata wallahi ba wai shi wancan nabi da sai yake cewa ai wai Umar ya ji wani akata abin wata wallahi sai zo da bulala yace wai ai wai wani abu ne a zuciyarsa yasa ake kanta a masa wata wallahi waya can ko annabi to wannan hadisin kaga ba za ka tabbata ba inda aka rubuto kawai shashi mutan shi yake ya faɗa in ba haka ba sai kawo shi da Isra'ili sai kawo Isra'ili ce ga inda aka faɗa ka amma malamai sun ce ga kanta a masa wata wallahi har ubangiji ya lada kasa in dai za ka tafi ai za ka ta musu wata wanda wai ko zai ba da lada wannan ainu an ba ki wofin nan wannan ba sun haka wannan in ka karanta za a baka ladan ka na al-lamin yanda take anan haka take a can sai ka ba wai cewa tunda ba fara ne da aka manzana wa shikenan kuma ka ba ai aka manzana fada akwai da yawa akwai da aka ce ba azaba ta same shi ba haka babu ayat ne akwai da ubangiji ya ce nan da mushi azaba akwai inda ya ce ya ce in ya sake ya mata kawuli za mu yanke mashi jijiyarsa ba baki da da lakkansa baki da ba akwai a wani ayoyin ba akwai inda kuma da ya tashi ya masa kafin ya faɗi da musu ya faɗi ya masa ya masa abuwa da akwai wani ayoyin sai ka menene wani kankani dan ka faɗa abin da Allah ta ya faɗa manzo sai faɗa sahara sahabbai kuma ba saba cewa wai in an faɗa wannan wai an kushe wa Allah ne an faɗa mushi baka magana to amma mu yanzu muna cikin wani yanayi da mutane ba su da abin nan ba su da wato jima maza Allah sun mai maza Allah kaman wani dan siyasa kawai ai mushi yarfe da aka tashi mu je mu kawai mu kora mutane kuma wanda suke faɗa wannan magana sun fi kowa rashin rashin rashin mutunci kan maza Allah wallahi jiya nake ganin wani audio na wani fitinannen tsoho mana shi yana bin da rika failan nan watakila wasu nasu sun gani a facebook na bidiyo ne ko yawwa kawai wannan bawan Allah kawai ya rikin cewa ai shi babu komai sai ina sai ita fajar da hakika muhammadiya da suke faɗa amma wallahi a ciki ina ganin dai daga cikin wanda na furkewa akwai inda ce annabi in kaga alajin ma duk annabi dan Allah yanzu wannan wannan shi bai zai annabi ba sai wanda kawai ya ya faɗa ta magana da ba yace wannan shi tauhidin tauhidin su wannan shi tauhidin su kuma wallahi zai ce tauhidin shi tauhidin su tauhidin su ne duk komai ka gani wani wani tajalliya shi ne kawai na nurul muhammad in ka ga aladan to in tajalliya shi ne in kuma yace kuma to ka ga adam ba za ka bar tsakanin adam ma da da shi Allah ba ai ka gani me yake da shi kashi Allah shi kashi Allah shi ba ya ya ya hade da hade shi Allah wani maganganun masu muni za ku ji maimaitawa ma abin da baka kai kuma wannan yayi da sunan faida faiba dariƙa faida dariƙa tijaniya ya gaba kuma ya ƙara shi da zikirin su amma ba za ka ce sun fito suna haraka ba mal ko dan gane ne ba da ya zama da dai ba bidan ba ka fito ba ka ce ku wakta da wannan amma ba za su iya ba ko sun yi wallahi tauriya suke wallahi juwaye suke yi suna kokarin rufa rufa amma san ba haka abin yake ba da yawa sun an tirke su aka tabbe su to cewa suke yi me aka fara ta ce hasken annabi wallahi bai da mace wanda ke kai annabi aka fara ta da wannan aqida aƙida ce guda ɗaya za ka iya rabawa tunda wanda ya kawo wata aƙida ce kawo wannan tunda ka ka ka ga yadda ka karɓi wannan aƙida ta farko to wallahi ta mawata ka da ita ko ka ji ko ka so cewa na sutiya can al-insanul kamil wayi wallahi duk aƙida suke aƙida suke da su a wajen su a wajen waɗannan mutane in ka kawo ni har Trump duk daga cikin hasken annabi yake Trump fa in ka ga in ka ga wata dabba duk kaskancinta duk annabin ne kuma daga baya in ka ga shi ma annabi kuma shi ma shi ne wannan annabi haba bana yanzu kuma da kai magana wajen kawai wani ya yi magana wani hadisi kwarfata waye waye kuja zaji annabi shi wannan bai zaji annabi ba shi ne ma wannan yake ya kamata ba in kashewa ne sai a kashe shi ko a bashi a bashi hajaru in an ga alama ba shi hankali tunda kawai da an yi magana sai su ga zama ta kama su hankalin su ya bushe to in an fahimta haka sai a ce ka ƙara wa'azi kaka yin yin shuguna kai baka da hankali an fahimci cewa kai da wani kake zuwa ana tarihin kaje da wani kaka da garin kaje da yin wa'azi shi ke da huta Allah ya kyauta abin da muka dace Allah ba mu dada abin da muka sanar sana ya ce mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh